الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انفلك الأشهر الحرم وقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وأن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a game da muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na bafar gidan mai girma sarkin nan ba jiya mun tsaya inda allah maɗaukakin sarki ya yi bayani a kan cewa aje a shelanta ma duniya cewa daga yau allah da manzansa ba su ba mu shirkai kuma a fada kowa ya sani kuma an fada ranar da aka yi ranar yawon hajjil akbar ranar sallah wanda aka yi hajjin da musulmi sun zo mushirikai sun zo su kuma wanda daga kansa ba za a sake haduwa kuma a filin aikin hajji da musulmi da mushirikai ba da aka shi sa aka sama suna hajjil akbar sai dai allah maɗaukakin sarki ya yi togiya wa'yan su kaɗan daga cikin mushirikai wa'yan da ba su warware alkawari da suke tsakaninsu da abin nan ba sannan ba su taimaka a wasu kafirai su yaƙi musulmi ba sannan ba su wani abin da zai ɗaga hankali ba don haka allah maɗaukakin sarki ce in sun rike alkawari to su don a rike musu to yanzu an yi shela babu Allah da manzansa ba su da hulɗa da mushrikai ko ba a bukata a sake ganin mushriki ya zo wannan filaye na ibadu na musulmi kwata-kwata amma an ba su dama nan da wata hudu su yawon su hankalin sakwance babu yaki kuma wannan an ba da dama ne la'alla ko za su yi amfani da wannan damar su nemi fahimtar gaskiya su tuba su dawo ga Allah maɗaukakin sarki to idan wata hudu ta kare to fa daga nan ne wannan dokar da Allah madaukakin sarki yace a karanta ma mutane wa azan minallahi wa rasulihi yawmal hajjil akbar nan za ta bara aiki ta haka sai Allah madaukakin sarki bayan ya sa an shalanta sai yake ce ma musulmai bismillahir rahmanir rahim fa idan salaka ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum da zaran an ce ashurul hurum sun salibe in salaka wato sun kare ya cika kenan ko kuma sun kare kalmar in salaka ma'ananta shine ka sabule wani abu cikin wani abu kenan da da wannan da wannan a haɗe suke amanne sai ka zaɓule wannan a jikin wannan Allah madaukakin sarki yana cewa wa ayatul lahumul lailu nasluku minhu nahar ko ai aya ce a gare su dare amma muna sabulewa annahar a jikin sa kai zafin muslimu ne ko da zarar an cire haske dare sai ka gashi yayi duhu sai ka gashi yayi duhu kaga kenan an salibe shi wato kenan a jikin su sana'a wata aya Allah madaukakin sarki yana cewa watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha sai ya tobile daga gare ta malaman luga suka ce za iya cewa in salaka minhu ko in salaka anhu in an ce in salaka minhu kamar mutum shi ya zare da kansa in salaka anhu kamar an zare masa ne ko da kuwa shi ya zare ko da wato kenan an yi amfani da wannan misali nan inda ya ce watulu alaihi na ba'ala zai ake nahu ayati na fasa laka minha ka karanta musu labarin wanda muka ba shi ayoyin mu shine bal'am ibn ba'ura amma sai tobale gabarin ayar kaga bal'am ya fahimci gaskiya Allah ya bashi gaskiya amma shi da kansa ya zare jikinsa ya bar gaskiya ta aka ce fasalaka minha amma can da ya ce wa ayatul umulil nasluku minhu nahar nan ma minhu aka ce ba anhu ba amma an yi amfani da kaman wato kenan yini shi ke zare jikinsa ya bar daren da wani siyakin ya shigo saboda ka shi sa ya zama sun salaka minhu amma duk abin da zare masa aka yi ana cewa in salaka anhu in kuma shi da kansa ya zara cewa in salaka minhu to Allah ya ce idan salaka ashhurul hurum idan wato kenan watannin alfarman nan ko watanni masu alfarma suka zare jikinsu suka fita kenan ma'ana in sun kare kenan ko yawwa saboda ai kaga wata yau kwana ɗaya zare jikinsa ya tafi wannan kwanan ya zare jikinsa da wannan sai a ce wata guda ya tafi da haka sai a zo wata biyu wata na uku to da daren na hudu ya kare Allah madaukakin sarki ya ce faktul lil mushrikin haythu wajadtum duk inda kuka ga mushrikai ku yake su duk inda kuka mushrikai ku yake su ku kashe su wa kuzuhum ku cafke su wa asruhum ku takure su ku hana su wato kenan mu'min wa qudulahum kullu marsad ku toshe musu duk wata hafa wadda za ta ba su dama sai muku zaman dako duk wata hanya da za su ba su dama su wata kenan ku takura su dai ku kai su bango ku hana su wato kenan motsi wannan shine hukuncin da Allah madaukakin sarki yayi idan wata hudu sun cika tsakanin musulmi da arna kuma yace duk inda kuka gansu waqtuluhum haisu wajadtumuhum duk inda kuka gansu ku kashe su to amma anan abokan gaban musulunci wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke capitalizing akan ta wajen sukar addinin musulunci ko kwanan nan wani ya taba zuwa min da wannan magana cewa suna magana da wani fasto yana cewa addinin musulunci bai san komai ba kawai sai kisa sai kotun ɗaya daga cikin wannan ayoyin ce ce in wannan watan sun wuce Allah madaukaki zai ce faktulul mushrikina haythu wajadtumuhum duk inda kuka ga mushrikai ku kashe su to ina magana hurriya addini ina magana hurriya ai an ce la ikraha fi din ko sannan Allah ba da hukumar sarki ya ce babu tilasa addini to babu tilasa addini ya kamata mu mata fahimta mai kyau la ikraha fi din abinda ake take aya take nufi shine cewa ba za a tilasta mutum ya shiga musulunci ba ba ta kara wani abu kan wannan ba za a tilasta ka ka shiga musulunci ba amma da zaran ka shiga musulunci to dokokin musulunci kuma sun zama binding a kanka don haka za a tilasta ka kai sallah za a tilasta ka kai haji za a tilasta ka kai zakka za a tilasta ka kai bi Allah za a hana ka shan giya za a hana ka kaza kaza kaza amma ga musuluncin kama kana arne za ka shiga ko ba za ka shiga ba yanzu ba za a tilasta ka ba shine ma'ana la ikraha fid din don haka a nan da aka ce duk inda ku gansu ku yaƙe su ba a ce duk inda ku gansu ku sasa musulunci da ƙarfi ba sannan na biyu mun fahimci cewa duk alkawuran da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam a baya su suka warware sannan warwarewar da suka yi kuma warwarewa ce ta hanyar yaudara don haka zaman su da musulmi yanzu akwai matsala shi yasa aka ce a yanke alkawarin a sake musu alkawarin sai zama tsakaninmu da su babu alkawari kuma a bada dama ta wata hudu ga wanda duk ya zai iya dawowa ya karbi musulunci ya karbi in kuma wata hudu ta wuce to ba za mu yadda kuma wani yana zanne tare da mu kuma yana mana zagon kasa ba hakkinmu ne dole ne mu kare kanmu saboda haka kenan la ikraha fi din ba za ta sa kuma mu bada dama a wani mu kuma yazo takura mai hana mu addinin mu ba don haka shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa eh zan lokacin yayi faqtul mushrikin haythu wajadtumuhum ko yaƙi musulmi a mushrikai duk inda kuka gansu wa kuzuhum ku cafke su wato kenan wasu ruhun ku tsare su ku kama su dan kar su cutar da ku ku tsare su yadda za su zama sun takuru ba za ku bar su free movement ba kawai su yi abin da suka ga dama wato kenan a cikin abin nan sannan wa gudu lahum kullu barsad duk inda za ku su a gurin da ya kamata ce ka fani ku ja ku tare wannan gurin kar su ba su dama su shigo balantana su muku abin nan ga territory na musulunci duk inda yake kafa ce ta shigowa ku sa yan ribaɗi su tare nan su tare can su tare can su tare can ba za su zo su da daddare ba mu ankara ba su zo su far mana sai illata mu Allah madaukaki suke ce wa qudu lahum kullu marsad duk gurin da ake za a yi muku zaman dako ku zanna a gurin ku tare kar ku ba su wato kenan dama wasu malamai suka ce wannan an kasa su kashi kashi ne wa quluhum aswajatumuhum wanda ake yaki da su ne wasu ruhum ku kama su a matsayin bayi ku ribace su ku takure su su zama bayan yaki sannan ku tare hanyar da duk za su bi wato kenan su cutar da ku wannan shine abin da musulunci wato kenan ya karantar da ya kenan na biyu me yasa za a yi musu haka Allah maɗaukakin sarki ya kawo addinin musulunci ya zaɓi harshen larabci da ƙabilar larabawa ya saukar da addinin da harshensu a kuma ƙasarsu a daidai lokacin da suke cikin maganiya ba san mai duniya take ciki ba suna yaƙi suna kashe-kashe kansu ba su da control Allah madaukakin sarki sai ya zaɓi wannan guri ya kimsa musu addini don haka wannan guri da wanda musulunci Allah da kansa ya zaɓe su kuma ya saukar musu da annabi mutuminsu kuma ya saukar a cikin yaransu kuma ya gamsar da su cewa musulunci shine addinin da zai iya ceton su don haka ya zaba wa wannan guri a musulunci don haka wani addini ba zai zauna tare da musulunci a wannan gurin ba to amma ina hurriya da ake cewa yanci yancin yana iya zuwa a daidai lokacin da kake da hakkinka yanzu misali kasashen da suke da awon yanci dauki misali england ko america su ba su da dokoki me yasa suke hana foreigners shiga kasarsu ai suna da dalili da manufa irin tasu sannan hurriyar da suke badawa cewa akwai yanci akwai freedom freedom freedom din a cikin kasashensu in mutum ya laifi ba sa kama shi in mutum ya taka dokar kasarsu ba sa kama shi suna kama shi za a kama ka a dawo da kai ko a kama ka a daure ka ko aka mutane da suka kakkama a kasashensu suka daure kenan ashe yancin da suke magana din ashe ba yanci ne na gaskiya ba in har za su soki musulunci a nan guri don haka wannan guri Allah madaukakin sarki ya zabe shi a matsayin guri ne wanda yake aka dasa tushen musulunci a gurin ba za a taba yadda wani addini ya zo ya zauna ya gwamutsi musulunci a wannan gurin ba don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ukhrijan al yahuda wan nasara min jaziratil arab na rantsa da Allah sai na fitar da yahudawa da nasara daga jaziratil arab ai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Madina akwai yahudawa a garin amma ina suke ina suke banu nazir ina suke banu khainaka ina suke duka an fitar da su sannan kai bara gari ne wanda yake na yahudawa sayyidina umar ya zo ya ce sun dusu ya fitar da su sannan najaran gari ne na kirista amma allah bai kaddara cewa a wannan jaziratul arab din nan gida ne na addinin musulunci Allah ya zaɓi wani guri don musulunci ba zai yi wani addini ya sake zanna ba har duniya ta naɗe ya zanna ya sake ba zai yiwu ba duk gwamnatin da take gurin ba za ta yadda wani addini ya zanna ya sake sakewa a wannan gurin ba don annabi sallallahu alaihi ya riga ya alatin yace la ukhrijanna al yahuda wan nasara min jaziratul arab na rantsa da Allah sai na fitar da yahudu da nasara a cikin wato kenan jaziratul arab da haka ya kore su sayyidina umar ya karasa kore su gaba daya kafin sai na umar ya kare ya bar duniya nan sai da ya zama duk faɗin nan babu wani addini in ba addini musulunci ba in ba addini musulunci ba to saboda haka amma a wata ƙasar da ba jaziratul arab ba musulunci zai iya zama a gurin addinin kirista ya zauna a gurin ko musulunci ya zauna a gurin yahudi ya zauna a gurin ko musulunci ya zauna a gurin mushrikai su zauna a gurin amma nan senta ne na musulunci na haka an riga an kare wannan guri din a cikin ikon Allah madaukakin sarki amma duk da haka Allah ya ce fa in tabu wa qamu salata idan har sun tuba bayan wata hudu ya cika ko kafin wata hudu ya cika idan mushrikan nan suka tuba sannan suka tsaye da sallah wa atu zakata suka bada zakka fa kallu sabila sai ku kyale su sai ku kyale su ba ruwanku da su ba ruwanku da su in sun tuba sun tsaye da sallah sun ba da zakka to ku kyale su ba ruwanku da su to amma abin da za mu la'akari shi anan shine ai Allah ba da kuke sarki ya ce a yaƙe saboda shirka ne haka ne faktulul mushrikina ai shirka ce illa da ta sa za a yaƙe su amma daga zarar sun ce sun daina shirka ba sun tuba ba ko to amma ya kamata a ce da sun tuba sai a ɗauke yaƙin amma Allah ya sai wadda kuka take ce a'a fa in ta bu sai kaba wasu sharuɗa guda bai ce wa qamu salata wa atu zakata sai sun hada da tsayi da sallah sai sun hada kuma da bada zakka idan haka ta faru to shike da sai ku kyale su don haka kenan mutumin da ake rikici da shi akan addini kuma aka fi karfin sa akan addini zai iya shigowa cikin addinin amma ba da zuciya ɗaya ba shi yasa tuba kadai ba za ta gamsar da shi ba sai an jarrabe shi an ga cewa eh da gaske ke shi za ka ce bayan tabu wa qamu salata wa atu zakata don haka sai mun tsaya mun ga cewa da suka tuba na kuma suna sallah kuma wanda sallar su bike suke kuma suna ba da zakka mun lura da wannan to in mun ga haka nan to ya tabbata su musulmai ne saboda haka yanzu ba ruwanmu da su sai mu kyale su sai su ci gaba da abin da su ba wanda zai sake wato kenan cikunansu inna allaha lalle tabbas Allah madaukakin sarki gafurun wallahi mai yawan gafara ne ala wazani fa'ulin rahimun kuma mai yawan jin kai ne saboda haka da zaran sun tuba Allah madaukakin sarki ya karbi tuba su mu je malam
وإن أحد من المشركين استجارك حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مامله ذلك بأنهم قوم لا يعلمون الله مدوكين ذلك cewa in ahadu min al-mushrikeena istajaraka da a ce kuma yanzu an kafa doka ko bayan wata hudu yaki ne tsakaninmu da su ba za a zanna lafiya ba sai mun yi cesin ɗinsu mun fitar da su a ƙasar musulunci ko kuma a yi yaƙi to shi yanzu sun fita sannan an ce mu tare kowace kafa da za su iya shigowa to yanzu mun tare ta haka idan wani zo zai shigo kasar musulmi ya zami ya kansa zamu haka ne to yanzu za su iya kafa mana kusa da wannan cewa kenan yanzu musulunci baya bukatan kowa tunda ya ja ya tare tare tare dinsa haka ne ba dama a shigo Allah madaukakin sarki ya riga ya san wannan don haka sai ya bude kofar bai batta toshe ba sai ce wa in ahadun minal mushriki lastajaraka ya Muhammad duk lokacin da wani daga cikin mushrikai wato kenan ya zo ya nemi makwabtaka da kai ya nemi jiwari jiwari shine political asylum ka bashi mafaka ta siyasa yana so ya shigo to fa jirhu to ka bashi wannan mafakar kenan kaga still musulunci yana son su sai gashi ya tafo yana so ya ji musuluncin gaskiya ne ko ba gaskiya bane aka ce a'a ba girku ka bashi wannan mafaka din ya shigo cikin kasar musulmi ya shigo hatta asma kalam Allah har sai ya zo ya ji kalaman Allah ba daukakin ma'ana sai ya zo a koyar da shi karatun alkur'ani ya saurara a masa wa'azi idan ya gama ya musulunta walillahi alhamdu wal minnatu idan kuma bai musulunta ba abliku ma'amanaku sai ka ba shi dama ya tafi inda yake da amana sai ya tafi abunsa don haka still an ba da kofa a mushrikai su shigo saboda ai in ba su shigo ba muka ce mun toshe gaba daya za su iya cewa su ba za su shiga addinin musulunci ba saboda musulmai sun tare kofa gaba daya ba za su ji maganar Allah ba don haka ba da dama su shigo kasar musulmi su zo su da haka idan haka ta faru za su shigo shigo wanda za su yi malamai sai suka wasa'a suka ce ɗayan biyu ko kuma a'a ɗaya na farko shine in suna da sha'awar addini su zo a koya musu addini ko kuma su zo saurari addini sannan lokacin da za su shigo ɗin nan to aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan damar idan annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan to khalifa musulmi dole su ne ya bashi wannan ya ba su wannan damar idan ku khalifa musulmi ya ba su wannan damar to al'umma musulmi dole su ba su wannan damar ba za su kashe su ba ba za su yaƙe su ba za su abin nan ba akan wannan bayan wannan idan wani daga cikin gwamnoni na musulmi ya ce zai ba da wannan juwarin still ya, ya halatta idan wani musulmi wanda yake ba ma gwamna ba ba khalifa ba yana da wani wanda suke dasawa zai ba shi dama ya shigo kasar musulmi don ya ji maganganun Allah maɗaukakin sarki an ba shi wannan dama almuslimuna ala shurutihi musulmai ta takafa dima'ahum ko yawwa wa yas'a ahaduhum bi zimmatihim haka annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi duk gaba ɗaya mu ɗaya muke adnahum yas'a bi zimmatihim kaskancaccen cikin mu dan kankanin cikin mu zai iya wato kenan ba da juwari a wani in dai wani ya ce ya bashi juwari to duk sai mu hakura mu musulmi haka muke a wani arnan bai kawo shi a wani ne ya tafi da shi shikenan shikenan mu gina bin shuba da ya shigo da wani bai yahude sayyidina umar ransa baya so yace me yasa kake shigo mana da arna ransa baya so to amma tun da mujira bin shuba ya bashi dama ya shigo shikenan kuma wannan mutumin shi ya sani jin sayyidina umar abu lu'ula amma duk da haka umar baya da abin da zai ce tun da yake an ba da dama ɗaya kenan na biyu za su iya shigowa saboda wata maslaha ta musulmi misali suna da kasuwanci akwai kayayyakinsu da suke zuwa su sayar a nan za su kawo su zo su sayar kuma kayan mu muna da bukatarsu ƙasashe ne na arna kayan su suke na arna amma su shigo da shi zai amfane mu saboda haka in sun zo a bakin marsa din nan ba za a hana su shigowa ba sai a ba su jiwari su shigo da wannan kayan su zo su sayar a ƙasashen musulmi kaga mu za mu karu ko kuma suna da bukatar kayan mu mu ko mun yi kayan in excess za su shigo su zo su sai kayan musulmi su ba mu kuɗi su tafi abinsu da kaya saboda haka wannan ma ba zai zama an toshe kofa ba don maslahar musulmi don haka ko da an toshe kofa to za a yi bude ta amma kofa ta zama maslahar addini ko maslahar musulmi ta haka shi ne Allah ba da kuke suke bada wannan kuma in har haka ta faru to dole mu ba su amana ba za mu ci amanansu ba har sai sun gama kasuwancinsu sun fita a ƙasarsu sun je gurin yan uwansu sun ma'abliku ma'amalaku kenan sannan wato kenan ku isar da shi wato kenan ku ba su dama su kai gurin da suke da amana sun fita cikin kasar musulmi kwance hankalin su ya kwanta kin me yasa Allah madaukaki da rike tsara wannan tsarin zalika bi annahum qaumun la ya'lamuna so da mutane ne wanda ba su da cikakken ilimi ilimin su zahiran ne a duniya zai alamuna zahiran min alhayati duniya sun san abin da yake rayuwar duniya ne kawai amma akan lahira wato kenan surar kana nuna ta muje malam kai fa kaifa yakunu lil mushrikina ahdun inda allahi wa inda rasulihi illa alladhina ahadtum inda almasjidil haram فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين الله مدوكاكي سركي كيف يكون lilmushiriki na ahadun inda Allahi wai ta yaya ma za a yi nema a ce wai mushirikai suna da alkawari tsakaninsu da Allah wanda ya zo a siga na ta'ajibi siga na ban mamaki kamar wani abu ne ya faru sai ga tuniya aka yi nema kaza ya faru ne kam me yasa ma ni kaza kaza kaza kaza wai ta yaya ne ne za a ce ma wai tsakanin Allah da manzonsa da mumine a gefe daya da mushrikai har a samu wani alkawari ne ma Allah bada ku gaskiya ya bada dama an yi wannan amma sai ya karantar da musulmi su zama kamar siga dai na ta'ajjibi saboda rayuwa babu abin da ba ta iya kasancewa musulmi dole ya zama flexible ta yanda abin da zai amfane shi ba zai toshe shi ba sannan kuma abin da zai cutar da shi ko ba zai ba shi kofa ya shigo ba ya aka yi nema wai har a ce tsakanin Allah da manzonsa akwai alkawari tsakaninsu wato kenan da mushrikai ko ya kuna adin inda Allah wa inda rasuli har mushrikai ba ta sanda da wani alkawari tsakanin su da Allah da kuma manzon Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a haka bai dace ba aslan ma dama bai dace ba saboda yanzu ba za a expanding wannan alkawari ya zama wato kenan ya faɗaɗa ba illal ladina ahadtum inda al-masjid al-haram sai dai wa'annan mushrikan da kuka riga kuka kulla alkawari da su tun da farko a ina aka yi wannan alkawari Allah ya ce inda masjid al-haram ko a nan ga masallaci mai alfarma ba a cikin masallacin aka yi alkawarin ba wani ana nufin sulhul hudaybiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da sabansa za su je makka za su yi umra mushrikan makka suka tsammani ya kansu zai yi don bayan yakin badar ne suka fito suka tare ta mu yaki muka zo ba mun zo za mu yakin umra ne suka ce a ba za su yadda ba aka zanna aka rubuta sulhu da yarjejeniya za a zanna zaman lafiya nan da shekara goma ba za a yi yaki ba to wannan alkawarin da aka riga aka yi to sai dai in su ne kaɗai to su ɗin kuma Allah madaukakin sarki ce fa masaqamu lakum fasajimu lahum in dai sun cika alkawari to kuma ku cika musu alkawari in dai sun cika alkawari ba samu matsala ta gurin su ba wato kenan kuma kar a samu matsala wato kenan ta gurin ku wannan ya faru a zahiri kamar da aya ta nuna bai dace tsakanin Allah da wazansa akwai alkawari ba amma kuma wani buɗi ne ma musulmi guda biyu sulhu da biya buɗi na farko da musulmi suka ga tun da za a yi zaman lafiya babu yaƙi tsakaninmu da su sai suka yi amfani da wannan daman wajen tafiya da'awa suka dinga shiga kasashen arnan nan suna ta yada da'awa suna ta yada da suka dinga raraka suka dinga raraka suka dinga raraka kaga wata kira kofa ta farko da Allah madaukakin sarki ya ba su duk da sahabbai fa ba za su aka wadan sulhu din don su a ra'ayinsu sai a shiga kawai a yi aikin umrar nan in ma ya ta kama ga ayyaki na ayyaki dan za ka ga har da kyar wato ke da wasu daga cikin su aka yi control din su musamman ga masayid na umar ya ce ai ba zai yiwu ba banza Allah salsa ya yi mafarki ya ga mun shiga cikin makace sai mun shiga a ce arna arna sun hana mu wala ba zai yiwu ba kuma da salsa ya ce ai sulhu sai na baka ya ce wata haba ni ya ce maka bane ne ya ga mun shiga yana ce da ya ce mun shiga da ai to za mu shiga kai hakuri ka ga yadda Allah zai tsara to don haka sai wannan zaman lafiyan ya ba su dama suka shiga inda ba za su iya shiga ba don da'awa kuma da'awa sai ta yadu na biyu sai aka samu kwafsi daga bangaren su mushrikan Allah madaukakin sarki da musulmi wa masakamu lakum fasakimu lahum in dai sun cika muku alkawari kuma ku cika musu musulmi sai suka cika alkawari su kuma sai suka kasa cika alkawari don haka wannan sai ya bada dama aka zo aka ci makka gaba ɗayanta da yaki kaga sai aka samu wata kenan fatahur makka don haka sai zama wata kenan advantage guda biyu a musulmi na farko sun yi raraka an samu da yawa wanda suka musulunta na biyu kuma sai suka amfani da sabbin musulunta da suka musulunta aka zo aka taru aka je aka yi yakin makka aka ce wata kenan makka da yaki kaga hikima ce ta Allah madaukakin sarki inna Allah tabbas Allah madaukakin sarki yuhibbul muttaqina wallahi yana son masu takawa duk mutanen da suke da takawa Allah madaukakin sarki yana son su ta jama'a كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابع قلوبهم وأكثرهم فاسقون
Allah madaukakin sarki yace kai fato ni ta yaya ma abin zai faru ne kawai a cewa alkawari tsakanin Allah da abin dinsa ta yaya yanzu kuke ganin za ku fito ma abin wani ya zaru alaikum inda a ce gashi kun yi alkawari da su za a zanna lafiya amma sai suka yi amfani da wannan damar suka je suka jawo mutane su zo su yi wato kenan muzahara a kanku muzahara shi ne karfafe feniya sawo wani nan ku kawo wani nan ku kawo nan ku taru a ku cinkus ku yi karfi ku je ku fuskari wani matsala ba shine muzahara ba ko wai Allah cewa in ta zahara alaihi fa inna lahu mawlaku wa fa inna lahu mawlahu ko yawwa matan annabi oke za ku hada masa baki ne ke ki goye baya ke ki goye baya ke ki ga ko kun kun abin ko to in kun yi haka to kusan Allah madaukakin sarki shine maulan annabi sallallahu alaihi wasallam to nan sai Allah ya ce kaifa wani ya saru alaikum to ya kake ku musulmi me kuke gani zai faru idan suka yi cincirindo a kanku suka gayyato suka watsa goron gayya suka gayyato mushrikai aka zo a yaƙe ku idan ba haka ta faru ku sani layar ka wufi kun illan wala zimma wallahi ba za su saurari wato ne kenan illu a gurin ku ba ko zimma illa shine wato kenan wani dangantaka da take tsakani ba za su saurare ta ba ba za su saurare ta ba wane da wane dangin wane ne ba ruwan sun sun zo kawai share ku za su yi wala zimma ba za su saurari wata zimma shine wato kenan wata kariya da take tsakanin wani da wani ba yanzu misali ainihin a garin na akwai inyamiri wanda ba musulmi ba yana sai da kaya sai ka ga wani daga cikin musulmi da suke raɗe shi ya bashi amana akan wani abu shine zimma kenan in kuma yace dala ku kyale shi sai ka ga an kyale shi to su ba za su saurari wannan ba babu wani mutumin da zai zama akwai wata zimma tsakanin ku da shi ko kuma illan din nan wasu malamai suka ce ai wato ba za su saurari wata magana ta Allah tsakanin ku ba ba za ku yi wa'azi su saurara ko ku faɗi gaskiya su saurari ta ba in sun zo kawai share ku za su yi domin illa a yaren ibraniyanci yana nufin Allah ne wani lokaci suka ce Allah illan au Allah kaga ne yake cewa cikin babu ya ce eli eli lama sabaktani my lord my lord why have you forsaken me eli daga Allah ne kuma daga nan laraba ba suka aka samu ila illa ko kuma Allah kamar yadda mu Hausa muke cewa Allah haka Ibraniyawa suke cewa Allah babu h a zakani to ba za su saurari wata magana ta Allah ba ko kuma ba za su saurari wato kenan wani mutunci ba dangantaka domin da wannan illan da zimman dinnan ana fassara su da abu daya shine dangantaka ko mutunci ana fassara na farko kuma da cewa magana ta Allah ba za su saurare ta ba na biyu ko magana ta mutunci ba za su saurare ta ba shine zimma din kenan idan a ce fulanu fi zimmati wane yana karkashin kariyata na ba shi mafaka kenan ta siyasa political asli saboda haka ba za su saurari wannan ba babu dangantaka ba mutunci kawai da ba su ake cewa ba sani ba sabo shine ma'anan illan wala zimma idan sun zo su babu sani babu kuma wato kenan sabo kaga sanayya dama dangantaka ce sabo kuma zama ɗaya ne ya hada har aka yi mutunci to in sun zo su ma'anan la yarqubu fikum illan wala zimma ba za su saurari sabo ko dangantaka ko mutunci tsakani a tsakaninku ba a'a in sun zo kawai za su yake ku ne kusan da wannan ko kuka kulla alkawari wato kenan da su kuma ko da kun yi alkawarin yanzu na kun bi ahwahim wallahi za su faɗi abin da bakinku bakin su ne zai faɗa ko kuma ku ji kun yarda da wannan a'a wata ba kulubun amma zuciyarsu ba za ta yadda ba saboda haka kenan kaga akwai yaudara a cikin lamarin su kun yi alkawari da su eh to bari shekara nawa shekara goma to bari ku gani shekara ɗaya talta cika in za ta cikan ba su karya ba saboda ai lokacin da suka yi alkawarin ba a cikin zuciya su yake ba sun faɗi kalmar da ku za ku haƙura ku kwantar da hankalinku ne ku yadda an yi sulhu a wani lokacin wasu fasikun kuma yawa yawan su fasikai ne yawa yawan su fasikai ne abin mamakin a ran shi ne dama akwai mushriki wanda ba fasiki ba ne duk kafir ya fasiki ne duk mushriki ya fasiki ne amma sai Allah madaukakin sarki ce wa aktsaruhum fasikuna yawa yawan su fasikai ne ai abin da ake nufi a nan yawa yawan su masu tada husumar a cikin kafirin fasikai ne ai ma'ana fiskuhum bil jawari fasikancin su wato kenan na gabe suna fitowa su tsara tsari wanda za su yaƙi musulmi su dakile musulunci wannan a gardagar shine ake nufi yawa yawan su suna yaƙan musulunci gardagar amma ba ka kowane kafiri ma fasiki ne ba za ka samu mumini mai a cikin kafirai ba ko yau kowane kafiri kafiri ne kowane kafiri fasiki ne kowane mushriki mushriki ne kowane mushriki kuma fasiki ne don shirka fusuk ne kufuru shi ma fusuk ne amma abin da ake nufi da wa aksarun fasikun shine yawan yawan su suna tsayawa su dabbara hanyar da za su cuce wata kenan addinin musulunci to mu ji Allah
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيلي إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون
الله مدوكاكين سركي yace ishtaraw ko bi atillahi samanan qalilan suna sayan samani dan kadan da ayoyin Allah madaukakin sarki da saddu an sabilillah sai sai amfani da wannan su kange mutane ga barin hanyar Allah madaukakin sarki ayar Allah da aka karanta musu maimakon ta shiryar da su sai su yi amfani da dukiyar da suke da shi ya zama wato kenan sun musanya ayar Allah ɗin mun gane wannan ishtarau da ayatul lahi samanin kalila ma'ana sun watsar da ayar Allah dan su samu wani tamali na duniya shine ma'anan wannan akan su bi ayin Allah gara su amfani da wannan daman su samu wani abu na moriyar duniya wannan aya ta sauka kan yahudawa saboda su ne ayar Allah take gudu su ai mushrikai kan dama ba su karbi wahayi ba ko amma yahudawa suna da littafi a gurinsu wanda ya nuna musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshen zamani kuma sun buga sun buga sun buga duk wani dalilin da zai nuna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne suna sun yarda da wannan amma idan suka bi shi yanzu shi ne shugaba ko sun zubar da girman su kenan yanzu su zama masu bi in suka rike addinin to zai zama wato kenan suna cin kasuwarsu da girmansu da ɗaukakarsu da komai da komai na mutuncinsu yana nan yana tattare da su saboda sai suka kwambace su karbi abin da suke samu na duniya su karbi girman da ake girma su ana akrama kumullahu ana girma su ana su ne shugabannin addini da sauransu sai suka gamsu da wannan ayar Allah kuma wadda za ta ba su shiriya sai suka kita shine Allah madaukaki zan ke cewa sun sai da ayoyin Allah sun karbi tamani dan kadan wato kenan na duniya me yasa suka yi haka dan su hana mutane bin Allah ai duk bai yahudin da ya ci gaba da bin su a wannan hanyar kar ai ba zai bi Allah ba ko ba zai bi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk wani mushriki ma da suka rude shi suka ce ka zanna cikin shirkar ka ya fi maka ka bi addinin Muhammadu kaga ba su takura masa ya zo addinin sa amma dai sun hana shi shiga musulunci da haka wato kenan sun kange mutane gaba da hanyar Allah madaukakin sarki da musa amma kanu ya amaluna wayannan abin da suke na ya munana tir da abin da suke wato kenan suke aikatawa la rukubu fi muminin illa wala zimma in dai mutum mumini ne ba za su kiyaye mutunci sani ko sabo a gare shi ba ba za su kasance ne ce dangantaka ko wani abu a wato kidan tsakanin su da shi ba a'a wani mun yaji wannan aya sai kamar tikrar ne an maimaita ta a'a ba tikrar bane ai wannan aya mun ce ta sauka kan yahudawa ne wancan kuma kan mushrikai ne don haka kamar yadda mushrikai ba za su saurara wa musulunci ko mumine ba ba sani babu sabo to haka yahudawa ma tsakaninsu da musulmi su ma babu sani babu wato kenan sabo mun gane wannan sadaka ba maimaita bane a'a kadiya ce wadda take guda biyu kowanne daga cikin su don haka ake cewa al-kufru millatan wahida kafirci addini kwaya ɗaya ne da kafirin gabar da kafirin yamma da ba yahude da ba nasare da mushriki da hindu da waye duk wani wanda ba musulmi ba duka in dai kafiri ne ya tabbata kafiri to kafirci milla guda ɗaya ne za su iya haɗewa a ko'ina a kowane irin lokaci don su yaƙi musulunci don su yaƙi musulunci ai mun gani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudawan madina da mushrikan makka da sauran mushrikan wasu gurare duka sun haɗu sun yi teaming up a yawmal ahzab mushrikan yahuda madina an ma yi alkawari da su tsakanin su da annabi sallallahu alaihi za a zanna lafiya amma suka zare jikin su suka suka abin nan musamman wannan banu nadir suka je suka hada kai da da mushrikai akan a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam su za su yaƙe shi ta waje su kuma za su yaƙe shi wato kenan ta ciki don haka Allah madaukaki zai ce in dai sun samu dama to wallahi ba za su saurara wa kowane mumini dangantaka ko wani mutunci ba wulaika humul mutar wannan su ne asalin yan ta'adda in kana neman asalin yan ta'adda su ne wa'annan menene ta'addi ai tsallakewa iyaka shi da ta'addi wuce gona da iri ta tafi babbar gona an zuba gyada a cikin buhu an tafi kai ka wuce ka je ka shuka saura ka wuce gona da iri ka kai shi cikin saura to kaga baka yi daidai ba kenan to mu je malam فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون سوما يهوداوان da wasunsu Allah ya ce fahim tabu idan har sun tuba wa aqamu salata suka zo suka yi sallah tare da kuma aka tabbatar da tubarsu ta gaskiya ce wa ta zakata suka bada zakka shikenan bai kuwa da kwafidin sun zama yan uwanku a cikin addini sun zama yan uwanku a cikin addini shikenan sun zama abin nan kun zama ɗaya da ku da su ko saboda dama ai addinin ne ya hada ku saboda haka kun zama ɗaya wa nufassilu ayat hakan nan muke bayanin ayoyi dalla dalla amma liqaumin ya'lamuna ga mutane da suke da ilimi wanda zai sa su fahimci abin da wato kenan muke karantarwa to mu je mana wa inna katu aymanahum min ba'di ahdihim wa da'anu fi dinikum faqatilu aymatal kufri innahum la aymana lahum إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون الله مدوك كنت كيتي وإن نكثوا أيمانهم أما إذا سك وروري واتوكيني alkawarorinsu da aka yi kalmar nakasa tana nufin wato kenan bayan daure abu a sunce shi ko yawa bayan abu yana daure a sunce shi yawa wala ta kunu kallati naqadat ghayraha min ba'di quwwatin ankasan yawwa bayan ta yi ta sai ta zata ga warwarewa tana warwarewa tana warwarewa ai ba'ada ba'ada al-fatli bayan an kuku abin to san an kulla alkawari tsakanin ku da su naka sosai suka zo suka warware wannan alkawarin ma'ana kenan sun janye alkawarin su da kansu to in dai haka ne min ba da bayan an kulla alkawarin tsakanin ku da su wada a nufi diniku kuma suka zama suna suka a cikin addinin fakatu da immatul kufri to ana an ba ku dama za ku yaki shugabannin kafirci kenan inda alkawari a tsakaninku da su sai suka warware alkawari ta hanyar cin amana kamar da muka bayani jiya suka je su suka taimaka ma banu bakar aka yaki kuza'a kaga kenan mutanen makka sun warware alkawari bayan da an kulla shi yanzu Allah madaukakin sarki ya ba ku dama ku yake su don haka shi yasa Annabi sallallahu alaihi yake cewa kada Allah ya taimake ni in ban taimake ku ba lokacin da ku za a suka zo la nusirtu illa ma ansurukum in dai ban taimaka muku ba kar Allah ya taimake ni saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara sahabbansa wajen mutum dubu goma aka tafi maka aka je maka tana ce tana gani aka karya ta a wani lokacin saboda aka saboda karya alkawari da suka yi min ba da adihin wa ta'anu fi dinikum ko kuma suka soke addinin ku sukan addini zai iya fitowa ta siyaki kala kala addinin nan shine mutuncin mu ko ba ka ba shine rayuwar mu a gidan duniyar nan shine rayuwar mu a gidan lahira idan wani ya mana masarere da addinin mu a matsayinsa na wanda ba musulmi ba to gaskiya ba za mu zauna lafiya da shi ba don haka idan suka soki addinin musulunci dole mu yake su daga cikin sukar addini shine akwai sukar annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi musulmi su yake shi wajibi musulmi su yake shi ko yana cikin musulmai ko baya cikin musulmi sai dai abu hanifa yake cewa sai dai idan arne ne ko ba kitabe ne kenan yana daga cikin mutanen ahalar kitabi sai ya sauki annabi sallallahu da abin da ya kafirta da annabin to ni ba za ka shi shi ba mun gane ya sauki annabi sallallahu alaihi da abin da ya kafirta da annabin amma in ya sauye shi na yanzu misali kirista ai bai yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bane sai zo yana nuna ashi ba ba wannan ba magana annabawa bane saboda ai dama bai yadda da annabin bane da yace wannan magana ba haka take ba saboda bai yadda da annabcin sa bane don haka rashin yadda da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam ai shi bai da shi kafiri to in ya musanta abubuwa na addini akan wannan base din to ba za a kashe shi ba amma in shaksiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutun ya muzanta to dole za a kashe shi dole za a yake shi misali a gaban sayyidina ali sai wani mutum sai zo ya ce kisan da aka yi wa ka'ab bin al-ashraf yaudaransa aka yi aka kashe shi kenan yanzu wane ne ce a kashe ka'ab bin al-ashraf kaya ka bi mai ashara ɗaya daga cikin manya manyan yahudawa da suke kulle da sisa annabi sallallahu alaihi wasallam a madina ne kuma a cikin garin madina yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a kashe shi sai aka je aka kashe shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya abubakar ya bar duniya a zamanin khalifancin sayyidina Umar ma ya ba duniya Uthman ya ba duniya zamanin kalifancin Sayyidina Ali ya zo yake ta da magana ai kisan da aka yi ma Ka'ab bin Ashraf yaudararsa aka yi aka kashe shi kawai shine mai gaskiya sarrafa sai a kunnan Sayyidina Ali ya ce a ji a soke shi wallahi kashe shi aka yi kashe shi aka yi a zamanin kalifancin Muawiya bin Abi Sufyan wani mutum ya sake maimaita wannan magana kuma maganar nan a gaban ma'auya bin abu sufyan aka yi ba a yi komai ba a kansa ba muhammad bin maslama ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya ce amirul mu'minina ana wannan magana ana suka annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban ka ba za ka dauki mataki ba na rantse da Allah har duniya ta nade da ni da kai ba za mu sake shiga karkashin daki ɗaya ba rufi ɗaya ya rufe a kanmu wallahi ba zai yiwu ba sai ka dauki mataki a kai wannan haka Muhammad bin Maslama ya faɗa saboda haka idan suka soki annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne za a yake su idan muna da fawa dole a kashe duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin musulmi ko yana cikin wanda ba musulmi ba hukuncin sa kisa ne domin suka ne a addini ko suka ne a addini haka kuma wanda ya zagi Allah shi ma suka ne a addini haka kuma wanda ya soki alqur'ani shi ma suka ne a addini idan aka zo ana wawitar da alkur'ani ko ana wawitar da maganan Allah ko ta annabi sallallahu alaihi wasallam to rauna na muku addinin ku ake don haka ana ya kamata a ce musulmi wato kenan sun nuna kishin su ga addinin musulunci dole ne su bada kariya a Allah dole ne su bada kariya a manzon Allah dole ne su bada kariya wato kenan a alkur'ani to na Allah madaukakin sarki yace wa da'u fi dinikum ko kuma suka soki addinin ku sokan addini ta kowane hanya siga ya fito wajibi ne musulmi su yi wannan wa da'u fi dinikum Allah ce faqatu la imatul kufri to ta kai shugabannin kafiran za ku fara za ku kashe su innahum la imana lahum daga nan babu sauran wato kenan alkawari tsakanin ku da su la'allahum yantahuna abinda sa za ku yi haka ko za su hannu domin idan ba ku abin nan ba balarabe yace ومن لم يزد عن حوضه بصلاحه يهدم ومن لا يشتم الناس يشتم duk wanda ga gonarsa ya yi shuka ya yi kome da kome bai kare ta ba to za a zuwa rusa ba sai ta ka bata lokacin ka kayi shuka kayi lambun ka kayi kome da kome amfani ya yi kyau kuma kana gani ana ta'adi kuma ka zo ka zuba ido a zo ka ce za a bar maka kayanka to sai ka shinge ka kewaye kuma ka riga lura kana bada abin lokaci lokaci kana zuwa kana lura da kaga kofa ta bude ka toshe da kaga masu maka abin ka abin to ka kare mutuncin kayan ka kenan amma in ba haka ba yuhaddam za a rusa maka wannan abu wa man la yashtim min nas yashtim in ka baka zaki mutane mutane za su zage ka don haka dole ka kare mutuncin kanka ka kare mutuncin addinin ka ka kare mutuncin wato kenan littafin ka da annabinka da sauransu wajibi ne wato kenan akan musulmi su yi wa amina ina ne inda muke mun je ƙarshen aya sai mu je
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
Allah madaukakin sarki ce ha mu'minai ala tu qatilu qauman daga su aymanahum yanzu ba za ku yaki mutanen da suka warware alkawari ba suka warware alkawari sun yi wa Allah alkawari sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkawari sai suka warware sai ku zuba musu ido ku yale su ba za ku yake su ba ai wajibi ne saboda ai warwarewa alkawarin da suka yi illa suke so su yi muku in ku ba za su yake ku ba za ku yake su to su za su yake ku da suka je suka taimakawa banu bakar ai ku za aka abin nan idan duk magoya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ana bi ana kakkabe su ana kakkabe su ana kakkabe su duk magoya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam gefen madina ai zai zama sauran shi shi kadai ne ko amma in yana da mutane ta baya ta baya ta koyi na fa duk inda aka shigo kafin a iso kansa ba wasu sun mai da matani kamar sai aka dauki matakin in an kakkabe ku za'a sai a ji a kakkaɓe wasu ma sai a ji a kakkaɓe wasu ma sai a kakkaɓe wasu sai ya zama saura kai ne saboda haka birnin da aka gayyato tanan tanan tanan tanan kai ne central target saboda haka Allah madaukakin sarki ce karku zuba ido me yasa ba za ku yake su ba wahammu bi ikirajin rasul sun yi kokari sun himmatu akan za su fitar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi kokarin su kori annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutanen maka ne ai dole suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar maka idan wayannan ne su kuma kokarin su sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ya bar madina ya samu gurin da za su samu dama su kashe shi idan yahudawa ne da suke cikin madina sun yi hila su ga cewa alaisasa ya fito daga gurin mutanensa ya zo gurinsu sun kashe shi ai ɗaya daga cikin dalilinsa aka ce a kashe ka'abin al'asharaf kenan saboda hila da suke na kashe annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk suna muku wayan abu duk ba za ku ba za ku yake su ba ba za ku yake su ba wannan ba da hukun awwal marra alhali kuma su suka fara tsokalan ku su suka fara tsokalan saboda ai musulmi ba tsokala ko su suka fara tsokalan ku su suka fara tsokalan ku ko yakin badar da aka yi ai musulmi musulmi ba su suka fara ba ainihin takura musu aka yi a makka aka kore su a garin kuma aka hana su ɗiban dukiyarsu aka yi musu kaza aka yi musu kaza aka yi musu kaza sun yi hijira nan ba su ji daɗi ba sun dawo nan gurin saboda wahala ba su suka tsokale ku ba ba za ku yage su ba sai ku zuwa musu ido a cikin irin wannan yanayin a tafshirahum sauran su kuke ji Allah madaukakin sarki ce kuna jin tsoron su ne kaga bai kamata ce suna jin tsoron su ba kuma wannan ta riga ta sauka bayan an riga an bada izinin yaki uzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulim wa inna la ala nasrihim laqadir Allah ya ba da iko a wa'anda aka zalunce su saboda an zalunce su Allah ya ba su iko su kare kansu saboda an zalunce su kuma Allah madaukakin sarki zai taimaka musu don haka ya ba su wannan ikon sannan aka zo aka ce kuma aka ce aka ce menene waqtuluhu min menene wa akhrijuhu min haythu akhruju akhrujukum ko duk ta inda suka fitar da ku kuma ku fitar da su duk ta inda suka yake ku kuma ku yake su yanzu kuma an zo gurin da aka ce qatilul mushrikina kasu menene fa idan salakal ashurul hurum in dai wannan wata hudu ya abinan faqtul mushrikina haythu wajadtumuhum duk inda ku ga mushrikai Allah madaukakin sarki ya ce wato kenan ku yake su don haka bai kamata ku ji tsoron su ba kuna ji atakshanahum kuna ji tsoron su ne a ba haka ya kamata ba wallahi haqu an takshahu Allah shine yafi cancanta ku ji tsoron sa shi yafi cutar sa ku ji tsoron sa a rayuwa wannan aya tana da ban mamaki tana shajja musulmi su yaki amma fa bata tsaya a filin yaki kadai ba a ko menene a rayuwa ya kamata mutum musulmi ya zama yana da izza a rayuwa bai kamata ya zama yana karban kaskanci ba musamman a gurin wanda yake abokin gaban addinin musulunci musamman ba zai abin nan ba ba zai ba zai ba zai karbi musulmi almu'minu ya mutu bi izzatin shi mu'mini kullun yana rayuwa ne ya mutu a cikin wato kenan daukaka baya son kaskanci ba kuma girman kai ne da shi ba amma baya son wato kenan kaskanci ko ba zai karbi kaskanci ba yawwa saboda haka kamar wato kenan tana karantar da mu a dukkan rayuwa gabaki daya na farko ba za mu ji tsoron kafiri ba ba za mu ji tsoron arne ba Allah madaukakin sarki shi ya kamata mu ji tsoron sa na biyu ba za mu karbi kaskanci ba ya kamata mu ba dawo da martanin abin nan amma yanzu abin da yake sa musulmi suke jin tsoron arna saboda nesa da muka yi da karantarwar littafin Allah nesa da muka yi da aiwatar da abinda Allah maɗaukakin sarki ya karantar da mu manzon sa sallallahu alaihi suka karantar da mu a cikin littafin Allah shine ya kawo wata gidan wannan raunin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi da ya magana akan ina yake cewa yake cewa yake cewa rauni zai same ku za a yi to daga ƙarshen hadisin sai shi ne za ta batin bil'ina ko wa akastum aznabal baqari wa raditum bil bizar'i ko sallallahu alaikum zillan la yazau hatta tarji'u ila dinikum idan kuka zo kuna kasuwanci na ina kuka koma gona kowa yace gonarsa kawai ko kama harkar kasuwanci kuka zuba wa addini ido Allah zai sanya muku kaskancin da ba zai dauke ba har sai kun dawo zuwa ga addininku saboda haka duk lokacin da kaga musulmi suna dakon kaskanci ma'ana sun kau gefe ga barin addinin su akwai wani hadisi yake cewa kullu al'ata ma dama al'ata fa idza sara rashwatun al din fala ta'khuzuhu wa lastum bi tarikihi yamna'ukum min dhalika al faqr wal haja ala innal kitaba was sultan sayaftarikani fala tufarikul kitaba fa duru ma al kitabi haus dara annabi sallallahu alaihi yake cewa yake cewa ku karbi kyauta matsayin kyauta tana kyauta amma idan kyauta ta zama rashawa ne a addini za a ba ku dan a cuci addinin musulunci wala ta ku zuhu kar ku karba wala sun ta gihi amma kuma ba za ku iya hakuri ba me yasa za ku zuba rufe irin ku ku karba me yasa yace yamnaukum min zalika al-faqr wal haja da talauci da bukata shi zai sa ku rufe idan ku karba amma rashin karban yafi alkhairi a gare ku ala ku saurara innal kitaba was sultana sayaftarikani da littafin Allah da harkar shugabanci za su rabu biyu littafin Allah zai yi nan harkar shugabanci zai yi nan wala tufarikul kitaba to ku din wasiya ta a gare ku kar ku rabu da littafin Allah din ku zauna tare da littafin Allah madaukakin sarki a lokacin da suka hadu karfi biyu ne ya haɗu amma a lokacin da suka rabu to kudin ku yayi layin littafi littafi ana nufin littafin Allah shine alqur'ani ko yace ala inna rahal islamu da'ira tayar musulunci ta fara juyawa ko duru ma alkitabi haisu dara duk inda littafin Allah ya juya kuma ku juya wato kenan tare da shi ku juya tare da shi haka kar ku ji tsoron su kar kuma wato kenan talauci da bukata ya hana ku bin hanyar Allah maɗaukakin sarki ya hana ku bin Allah hanyar Allah maɗaukakin sarki musamman in kuna da nasaba da duk wani abin da zai taimaki addinin musulunci saboda haka hanyar ita tafi dacewa wato kenan a gare ku a takshanahum Allah akwanta shi ku ji tsoron Allah madaukakin sarki Allah madaukakin shine mai arzutawa shine mai abin nan ba dole ne sai malami ya sa manyan kaya ba ba dole ne sai ya shiga cikin shiga motoci masu tsada ba ba dole ne sai ya zauna a gida mai kyau ba ba dole ne sai ya yi kaza kaza kaza ba a'a yanda Allah ya bar shi ya bayyana kansa a yanda Allah madaukakin sarki ya bar shi amma abin da ake so shine ku zama kuna kan hanyar Allah madaukakin sarki mun gane wannan yawwa fallahu a haƙo an takshahu tan takshahu Allah madaukakin sarki shine ya fi cancanta wato kidan ku ji tsoron sa in kuntum mu'minina amma in kuna mu'mini in kun kasance ku masu imani ne to mu ji alarma lokaci yayi to alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa Allah ya ba mu ikon aikata abinda muka kuskure Allah ka gara da mu kuskuren Allah ka ba mu ikon gyarawa